نعم قال أبو عبد الله قال أبو أبي مسجلة بمصر wato musaddalatun mursala a wata ruwayar ba cewa aka yi musaddala kawai ba sai aka ce musaddalatun mursala ai mudlaqatun ila kulli ahadin a take take zuwa ga kowa barin wa fadir da biyayya ga wanda yake ba da biyayya ba shi aka ce wato idan mai nagarta ke da ka'ida ba to ba zai iya yin nasara amma kuma idan fasiriyar ka'ida sai zai yi nasara nagartaka ba ta iya sa ka cimma abin da ake so a cimma idan baka bi ka'ida ba sannan shi kuma bashi bashin tuzur baya hana shi cimma abin da yake so ya cimma idan ya bi ka'ida shi ta ake so bayan nagarta kuma ka zama mai bin ka'ida babu wasu ne manyan hawa da jima babu da yake magana akan manalan wanda yake kulawa da baraya waye baraya man kana abu walam yabdu hurru duk wanda ya rasa mahaifi shi ne baraya alhali bai balaga ba wanda ba ya kusa ya mutu ya balaga ya kuke karanta ya sai dai a ce ba abin da bai amma ba maraya ba maraya shi ne wanda ya rasa mahaifinsa alhali bai balaga ba wanda ya manyan da gajeriya ne ya kasa komai ba sunansa maraya ba wuce ke zuwa ba gajeriya sai ka sake kuma saboda haka ba maraya ba حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك malik malik malik mai kudari mu hali eh an sauri bin zaini an abi an abi da zaini shine tare maula abdullahi bin mudiya duka ne shi ba wani to shi ne ke to an abi wurera an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga abu wurera yake daga annabi kira da rabbi Allah tabbata alaihi as-sa'i ala al-arma me kulawa mai kai komo dangane da bagawa wanda mutum da ya mutu ko wata aka daga duk wanda yake kulawa da bazawara wanda tafi da talakawa to shi ne katon wato zaurawa da yawa kuma suna shiga wani yanayi mutane ne ba ka kula ita ne ba ta shi yawa Allah daure tun da ake wannan shawarwarin da annaba ne za ta kula da yake bayarwa ana kuma da abubuwa misali a kawo wata abin da ta je a wurin da ya mutu ko mutum ke mutu ta dawo za ka hatta irin abu da ya shafi kula da tsaftar da ba ruwan kowa sai dai ta nemo kanta misali a akwai ta ita rikon da suke bukata duk wata a kowace ba ruwansa ta zo tana zaunci a gidan wata kila ba mutum da ne mutum sai kuma a ɗauka a ɗora mutum da ne kamar ita kai ta mutum dan wannan tallafawa ba ba za ta samu ba wannan da na san wani abu kawai ko naira da shi ne za a ba ta ce wannan na kashewa da hannu to wannan yana sa su ci gaba su dai su zama da ba a cikin abubuwa wannan da na abu da za su shafa sa a cikin su je ga abubuwa da lalata bayan ta kai ci da ciki wato a akunci da suka shiga na rashin mazajen yanzu to ga wasu kurkin da gida kuma na rasa iya magana da yadi da mu'amala to shi ne ke cewa annabi yake duk wanda yake kula da bazawa wanda mutum da ya mutu ko wata auren da ya mutu wani matashi da talakawa al-mujahidi na shekaru kamar ba su fita yaki ne zai ɗaukar kalmar Allah wa kallabi ya su mutaha kai annabi yake kamar ba wanda yake azumin yin ne wa yaqumu al-layla kuma yake wato sai dare kullum wanda yake kulawa wata hadisi ne mai kyau kamar yadda muka yi babu kwasne don ya kuma ya timar lahu babun da wato yake magana kan manarar wanda yake kulawa da ya timar maraya da lahu zazzaci nasa ne bara me ake nufi da nasa wanda ne mutu ya bari kanin da ne mutu ya bari ta ga aiki kawo sai ko yawa saboda wannan bara yana da alaka da shi ba to sai ta ji to wanda yake kula da irin wannan marazu wanda ya fi yawa nan ya hankalin da ake ciki za ku wasu tsoron sai ne kuke biya ta duk wata rawar da yake wata yawa a to wanda za a baka da aukai shi ne wanda kana da kuma mutum zai ba ma zai kula da yaya ba zai ba to saboda haka wannan shi ne حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر شيخ ابن معبد بن عبد الكلفي الحسن الانصاري المدني شيخ واتو ابو بكر wanda an ya rasu shekara ta ɗari da talatin da biyar yana ɗan shekara tamanin sai dai an ce shi ba kaya ba ba rufe ba su yi ba rufe ya yi ruwa lafiya to sai yace ana wata gidan Zubair a bara Urwa dan Zubair ya ba shi labari Allah Aisha ta lalle yana da ta zaukin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar Annabi Aisha ta sallallahu alaihi wasallam ta ja a imra'atun ma'a ibnatan laha wannan hadisin mun yi a baya wata mata ta zuwa tare da ita akwai ƴaƴanta guda biyu ibnatan laha ƴaƴanta mata guda biyu to sai ce fata da ni jirar tambaye abin da za ta bar wannan ta je a yi illa ta bar ta wa ya ba ta tafi komai a gurin da wani ne da guda daya wa alaitu ha bi sauka da wata da kina da shi wa kadda ba ta bai da wata daya in sharba wa ƴaƴan da na da biyu duk makaman da nan da nike fakar da ta fita ta fita daga wato wannan gidan ai ba kana da tsayin yanki abin da take nufi kyauta da guri da da ya faru wani kana da shi da za a rai sallam sai a ɗabi su kuma su na rayu da ba a ce da su ta kwashe labarin da wani ba ka da ce manyan lili na hafi yi bana duk wanda ya kula da cikin ruwan nan ya ta ma ta ce da da ta gaya na bukatu ta ce wata mata ta ce da ya yanke guda biyu ɗan mata ko kuma mata sai ta roƙe mu ba ta abin da za ta ba wa wannan ƴaƴan ta saboda haka sai na ɗaure bido na ba guda ɗin sai ta raba na ba ta sai ta raba mu sai an gama ne ta zo ta rage to duk wanda ya kula wato manyan ne shi ne ai manyan ai manyan ruwa ne na ayyuka duk wanda ya zama yana kulawa da mata da aka fita aka bar mata ko kuma ƴaƴan wanda ko gani ko ƴaƴan mahaifinsa an nemi ma mutane to sai Allah ya ji da tsara mai cikin hali ba da daga irin wayannan ayya mata ta yana da tsofaffin mata shi ne min hali ba daga ayya mata sai na daga wani abu ya ci ta ku da wani abu ko kuma ya kula da su da wani abu a sanin ne ne ya ci ta ku ko da da ku isra min Allah akan yi kira da zamto wata tsayin da rauta duk wanda aka bar ayya mata a gidan ko wanda ko kai sai shi ba ya kula da su za su zama tuban sani da ke shiga wuta. Wannan hadisin barbaban bukari wani kawai ya rawaita har imamu Abdulrazak a cikin Abdulrazak Rana ya kawo hadisi a cikin kitabun zakati wa sirr suka koma su cikin littafin da za a kai. Babu kwatri man ya wuce kiwon bin bai ne abawai. Babu da yake magana kan wanda yake kulawa da maraya yake rainar su dangane da abu da ya shafi abinci da tufafi wanda suke tsakankanin wato iyayensa shi ne min bai da bawai wanda suke tsakankanin iyayensa mai shi babar da ne muke ba ko ma yake yadda ce ta mutu ta bari musamman ma ne ma da tun da shi ne da kawo حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان shine ibnu sulaimi kenan wannan duguwa yana cikin bayan Allah ta kace suna yawan kokarin Allah ta kace shi ne wanda ake cewa da za a ce da shi gobe zan haɗa shi a ciyawa saboda yake yi wa a zaɓi wa abin da zai yi ya kure ya kure wanda ke da wanda zai yi misali yanzu duk wanda ya jibra gora da kiyama a wani kwana zai na sallah ko ba ka bane ba mu ki to shi inda ya ce gobe za ta yi alkiya ba ba abin da zai da da ba kullum ka annahu wato mawaki ka bambe ban kwana da haka yake bautawa shi wannan bawa Allah to shi ne yake cewa ana hata sassi kunaita ko a cin kunaita da ba ana ta ko anisa yadda kasa yayi ba ta ba ga daga wace ana tun da muka ba ta ta an ummi sa'id binti muratan aku wa to sa'ani ummu sa'id ita ma ba ta ci ba sai a wannan gurin to sai yake cewa an abiya daga mahaifinta shi ne muratul qahari mura al-qahari ibn abu wanda a lokacin fatawa makka ya rubuta ta an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga dan kira da an jana da fata garin yake aka waka shi da yake ni da mai kulawa da baraya idan da aljanna ta hatai ba kawai kan biyu sai annabi ya rubuta au ka hadi ko kuma kamar wannan ne ni hadi daga wannan shakka Sufyan bin Uyayna bilusa Sufyan bin Uyayna yayi kokonto akan sanniya dan gane da sanniya an gane ko cewa aka annabi ko haka da ni ba haka ya nuna da sababa ko kuwa da alwusta da sababa yayi shakka rawu yayi kokonto to shine yace bilusa da gane da sanniya wannan shi ne ba da wacce take mu babban ɗanya sai wasuwe ko kwato a kan haka annabi ko haka amma ruwa sauran ruwa ne sun kuno da haka ko wa jara ila sababa to wayan nan biyu a wannan ruwa ya ciya masa wani annabi ruwa amma din da take ya tabbatar da ita dai da gefe da gefe ne ya ba sai wa da aka yi ba ne da sababa ko sababa ne da alruqa ba na ba ne da kida ba kantu waɗansu karanta karanta za su zama kan hukuma da cikin su yake cewa da yadda annabi ya bada shawara kan baraya kuka da suke bi da baraya ta ya kuma yi ruwa jin da kawai abu da zai rika tunowa ya kai shi rajin ruwa amma me yasa ya faɗa haka saboda kowa ne tuna da shi kaga iyayen da yawa ko sai kowa ya zama ubansa kowa ya wata dama to ina ba haka ne ba wannan magana ta ga akwai wani da yace da yadda annabi ya bada dawa muke yi yace ga su maraya ya kowa da shi حدثنا عمر بن محمد وكما عمر بن محمد ابن بخير ثقة في الجوار وكما wanda ake cewa ya rasu a bagada da shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu arziki da uku kenan farkon arziki da biyu bani ne a tattara hussein hussein ya tantar da shi wannan hussein din wani babban malami a malamin da yake yana cewa ban taɓa ganin wani malami a cikin malaman hadisi ba a yi mishi haka eh sannan ibnu sa'd yana cewa mutum ne mai yawan hadisi an gane ku da nan babban malami ne wanda yake hujja shi ne wanda malamai da yawa sun yi mafarki sun yi mafarki a zamanin sun yi mafarki da annaba ne da ko islam yana cewa da ku je gurin mu ke ku koyi kara shi wannan babban malami shekara goma karshe na hujjar su tun daga ya rike shekara goma wa duniya bai wato duk san da ya alwala da ta'ada ko dai zai shiga a lokacin da yi majiyar da ba ke lokacin da yi alwala a da to da yi jeji tsaye wanda a ɗan ɗauki da zai shekara ta ɗari da bakwai aka haife ya kuma shekara ta ɗari da tabarai da da da da uku kama lokacin da wato yana ɗan shekara saba'in da ake cewa da uku tun da kowace lokacin kamun ya wasu ya kuma ne a da rasu ba ta karewa ya yi zallar shi a sai da shekarar goma babban malami ke an ce mutum ne mai yawan karatu da tasbihi da abubuwa ne ne shi ne muke ko ya tsayawa cewa wasu sun yi mafarki annabi alaihi salatu wasalam annabi ya ce ku je ku koyi karatu gurin sa ayyan ji daraja ya ji ani ce ambara na mansur babban malami mansur shi kuma malamin sa ne mansur shi kuma mansur malamai suka ce kullum da ba za a zuwa sallar jajiya sai ke kuma ko malami mansur ibnu kaza ne shi ne wanda ake ce masa wato shiwa fika ne sosai kwarai da gaske sannan yana saurin karatu eh saurin karatu don akwai rayuwar da suka ce ma daga azahar irin da su ba ta su da azahar da kariya yanki ko kamar yanzu da ake da zanga nai kaga ana tana fara da tun daga shafi da mutuna to wani akwai rayuwar da suka ce daga sallah azahar zuwa ranar baya ya haɗa da mutane saboda shari'a da yana da sauran karatu na Eh, ai da ba ka zai kamar da ake misali in ka karanta a biya biya da ya haɓa da shukura za ka ga an kawo ba a cikin da wani da su kana cewa ba a duk mutum ne ya shukura kasa da ba a uku saboda ya yi da dabbo saboda rashin da dabbo amma sai ka ta zo ana gaya ba maka ba ka wani yana da kawo wani yana yin sau biyu shi ne ba da zai ka ce idan wani lokaci mutum ya kafa wani mai kwana na ba ku da kamar ku gane da wata da da ka san cewa lokaci ne na alƙur'ani kullum mutum zai samu dama da ya bi doka a rayuwar da ba ta ba ba ku ko kuma idan mutum yana jiya yana iya cikin ibadi yana an zo mai Allah ya ce cikin shi ba ma kullum ne ba ku su kuma wani da suka ce ba duk ayat da za ku biya da suka ce ba da na ko ake biya akwai wanda yake na so nemo aya kawai sai ka ta zo da take ce ka ko Qur'ani daga farko ba da biya ya zo da take ko ya To, to shi ne yake cewa shi wannan mawujudin shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da aka ce da za a ce ba na yi ka mutuwa ga shi a kofar gidansa kana gurin ba da mun da shi kuke mu yanko ya ke a gurin nan suriya guda shi ma aka ce wannan ba mun da ne da iya ibada ce yake haka ne zai zai ta ba aika ga murata saboda su yadda suka yadda da ku ga dan wanda ya rika a rana ai bai da matsala domin su kullum cikin biyayyar Allah ko cikin sarki to shi ne ke cewa bara mu da shi قال أخبرنا مسؤول هذا أن يتيما كان يحضر طعامه بالحرم ولبراء براء يا كتن سينا سوى قرآن لا يعلم كل يزول تعبه ko ta kula da wani wajen aka ji wata biya da ke nan inda ya ba su ta wuce da wani zai ji wata wani hajji na hannun na da yau wata rana sai za a kawo mana abincin wata na da ya ji ban kwarar ya ce da yadda kuma raya kuma ji bara biyu ke newa yadda kuma raya da ya samu wani ke zuwa su ta wuce yau ba ba baya wajen da ba da ba bara da yi mawa kawai sai ga ki ya zo bayan abu na da kuma ya gama cin abincin wani hajji wani gudu kuma bisa hajji na kaɗan wani sa a kawo wani abincin ولم يكن عنده مضاعفات قوم أجل نعم دي وجاء في التوحيد زي ما بدأ التوحيد في مكان أن كما وقع في الحاصل في ده بوحة أحضرت يا كما وقع في الحاصل في ده في التوحيد يقول لك وعدم الجمعة فكان في في سورة فهذا فهذا فوالله ما هو فيه كان في هذا في هذا أبو wallahi wannan abincin ma da zaka biya ko wanda kuka da domin ku zuwa kuka lafi ya abin da aka wuri ni wannan da zaka ma ya kuna wa ji ba ka ce ba ya kullu haka sai haka zuwa da yake ni wa ka umar wallahi ma ku bila ita ya rabe da Allah ya zo da umar ko wanda yi wa mai zaka yi biya Allah shi ne bayar wanda aka ba ba mai zaka wanda sana'a ya bayar wata hajji a kai da biya ne da annabi ibrahim ne annabi ibrahim zuwa baya kai abu da ya yi mun da nan shi da wata baki na zuwa baki a daga gurin na zuwa gurin su bai san zuwa ne yasa aka yi musu babu shi da tambari yasa aka kama tambari aka aka aka aka bangare bai san zuwa ba to aka kama su yake gashi ya ga sun kici da suka kici ya shiga damuwa da cewa kai annabi Ibrahim yana da mataki da idan ya kawo idan yana zama da nisa abu zai ke ne ke duk wanda ya zo maka da abincin nan wanda garke na ya ce shi ne na ku ya ce shi zai karka da abu gaba da bara ana kawowa da mu ko ba da ku ja fada ba shi ne kawai a karka da ke za ka iya shi ne abu da ake magana me za ka iya ba ta ake gaya mu wani shi za ta ce wani na ce ba ko magana da mai ko kwana da wani abin ba da wani ba Allah wani ba Allah ya ce ya rabi da ce sai sai da dani ne to yace da Allah kudi karar da kai gurin da bi biyu ne in ya ba adalci ya kai shi ne yace ba ta kudi naira nake so kai da wani gurin kare da wannan ne ni kirje ki ko ita abin da ba ku da jira ne jira da ba ya kuma cewa mu bi sai da aka ce gida yana shiga da yau zai karɓo wa mutum yana fito da sai ɗauko yana dubu da yake da ya yi nauyi ya ce irin ku nake yi wa wani ya ce waɗanda wato za su yi taimako wa wasu kuma suka yi da komai na Allah ya ce ka ga wannan da ka ce na wani kai ne na shi da abin da ba dubu ɗari shida to to da ka wannan zafin zafai ne ba zafin zafai ba ne kuma irin aikin zafai ne kai ma Allah yake ga wannan dalili za ka iya sai ka gwada dole za ka ke kai a kan kana shi ne kawai amma da zarar za a fara wa da wata daga jin aika akwai ne kawai za su iya to haka za su ta zama ina yi wani ana da tsoron da su ka ga wannan shi ne zai yi zafi shugabanni amma ba kowa su ne ya zama kawai ku zauna ku a kan kanku mugaye ne ko ba ba haka kuke ba sai ka ku a kan kanka yanzu ka kasa gyara abubuwa ba kawai ya magana ka shine ga wani gaba har ku zuwa ku ku kauna ya tsara inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan aya ba ta ce ba wa kadhalika nuwati ba'du zalimi da ba'd bima kanu wa jabida Ibu kira kamu kerja, mula tahu kerja. Betul. Begini kita حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب والله ما قبل هو ضعيف الاسلام حديث يقول لك ضعيف زي سابق جوانب كثير دعاء سوى الاسناد هذا يقول يوا saboda a matsala a nan da zaka yi sana'a ka ce shi mudallis ne kamar yadda cikin da yake cikin samun mudallis ne na ana da hasan zubairi حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب الحدبي كان ابو محمد البدري shi kuma suka ne wata yara ta karbi da ku shekara ta ɗari biyu da ashirin da takwas. Bani ke haddasani Abdulaziz bin Abi Hadi Fala حدثني ابي قال سمعت سعد بن سعد يتي لا سعد dan sa alkadra shi kuma sunansa husna da kuwa baki ciki sunansa shi wannan sa shi ne wanda annabi alaihi salatu wasallam yace wala ta sahal yace da biyu sunanka sahal shi ne wanda ya mutu a cikin sahabbai a Madina na karshe mutuwa a sahabbai ta fi mutuwa in a Madina ne kun ana kawowa shi a Basra a duniya kuma gaba ɗaya cewa ya tsara a cikin safai gaba ɗaya a duniya sai ne mai mai sai abu da bai fara ba abu da bai an gane ko sai ne mai mai an ga wa kamar an ba ta ne suna ji ko da kike kika shi za ka ga wani sai da sai su zo da haka ilimin ku dai adilin ku da kadiri ne kai sun buga ba kai abu ku mai shi ne wanda ya yi wanda ya da shi tara ta dari da goma da da shi ba wanda ya fara mutuwa ba su wanda ya zo ne da hali ne gare shi shi ne kan mutuwa to a madina dai ta su da ta ya kamata a yi a cikin makaranta ne saboda haka a madina yanzu a shekara ta tamanin da da takwas yana da shekara cikin da shi da ya bar duniya to shi ne yake cewa an da ni da na alaihi salam ba annabi yace ana wa kafirin da yake ni da kulawa da barana kulawa da barana shi ta ce shi ta mun fada ko yanzu yana cewa da a ce al'umma za ta bi shawarar da ta je bayar da barayi ko su shiga damuwa ba da haka ne saboda shi barayi zai tafi yana siya ya kala kala shi ko mai ruwa ruwan da shi kawai amma baraya kowa zai zama ba wani wannan makotin tun da abin karanta a baya makota da ne mai ana magana a kan zuwa ne arba'in arba'in arba'in arba'in ka da ni da suke kenan da wace kowa ne nufin kula amma yanzu kun ga matsalar da wake ciki duk wanda ya mutu don Allah ya ji mai kawo duk inda aka kwana da wani mutane biyu wannan kaje wannan gidan za ka yi a gidan da shekaru sallah na zuwa za su fara kayan zuwa ba wani sun yi rashin ba don ba wata bin kula ba wata bin kula ne zai a ana kafin da shi ne da kula da baraya fitar da ta'addasa حسب عبراته وقال بإسبوعه وقال بمعنى وفعل قال بمعنى فعل في حيث دادا إن يتنسى السبابة منوية والوسطى للحكية هذا شيء إذا ما وانت تكتك وانت ليه أوانت أبيشن كاد وانت إذا كنت بجيسين ابن ابن عبد الرزاق أكتم مكلم يا كاوا حديث فأي أبو داود ما نسلم في جسر ويجوانا حديث حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن حاتم ابن ورداء ابن ورداء يجيك سوى قال حدثنا ابو بكر بن حفص شيل عبد الله بن حفص شيل ابو بكر ابن حفص عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن ابي وقاص في كان ذكر وتكاد بن ابي وقاص yana ruwaya a gurin Urwan bin Zubair yana ruwaya a gurin to sai ki to Allah Abdullah lalle Abdullahi wanda shine Ibn Umar kada na ya kullu da Ahmad bai haka kan je baya sai abin illa wa ana suwani ya shimu ba sai sai da baraya akan tebur da ita ce shin wato ayin ne ko ne wannan da muke jira shi ne ne kyau eh sai ke cewa duk da cewa wato baya cin abu sai tare da shi akwai maraya kun ga kiwa da wasu ke cewa ba shi ne abu da Allah ya ce ku a nan baya cin abu da Allah ya ce a kan ce ku amma ta abin suna ci kuma yana nan da ran sai daga cikin gurin bayan ne da wani abu da ake so ka fahimta sai abu da Allah ya ce ba ara su bane yawa in ka ga dawa ka ji a kasa in ka ga dawa ka ji a kan tebur kenan shine la ya kula da amma illa ba da suwa ne yake ba sai a cikin kudin da sai da akwai baraya wannan hadisin hadisi ne da shawara da kyakkyawan tunani babu babu na saba'in da shida babu kairu mai baikin biki ya bi babu ke yake magana akan mafi alkhairi gida shi ne gidansa akwai baraya a gidan yukar milai da ake kyauta sama mafi alkhairi gidan shi a tabbana abdullahi bin rahman قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن ابي سليمان عن علي بن ابي حجاب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت بالمسلمين وفي الخير الى اتم المسلمين شيء بيت فيه يتيم إذا شيء أبوي مرايا يحسن إليه لأن يكون الهوى وشرب بيت المسلم وفي كرم إلى أبوي المسلمين baitun fihi yatimun gidan da yake akwai maraya yusabu ilayhi da ake nuna ranar ana wafatu da yatimun fil jannati ka ayi annabi yace ni da me kula da maraya a aljanna kamar waɗanda yukiru hisbu anhu sai Allah wa alaihi salatu wa sallam ya hisbu anhu wannan al-isba in ba kuma ga ba a kamar da ba biya kuma a tsara biyar da wajen zuwa bakwai don wannan kana cikin gara a ce asbo ko isbo ko isbo ba mutum ma tana da ne wato sirri ai mutum ma tana da sirri tara hafna da babu da ai duka wani ana ke sirri duk yadda ka biya ta ce akboy ikboy or ukboy duk yadda ka biya ko ba ku ka tada da akboy a akbin biya yi kisa ba za ka biya sai ka yi kuskure wajen kalmar ɗaya da arawa kima don duba a cikin to shi ne yake cewa sai kun shi dan ya tsinta mun biya wata a cikin ya mun zama dan ya zo wani ne sai ka har wata a cikin kamar ne shine sababa wa ruka hadisi ne shi ma ke cewa ba shi da zama shi da bakwai babu alaku hadisi ne mai kyau ai yana da jawabi ka gani yana da jawabi ka gana cewa sai ka wasu wani asalin jawabi idan a ciki ya zama yana da kasarar tsoro hanyoyin da yawa wacce haka ba da shi wannan sai a ce haka da shi haka ke ba don da haka in iya wannan aka dogara da kake nan da ba amma hada sauran hanyoyin ku bayani kai yau babu kullum ya fi kan ajiyar babu kai ke magana a kan ka dame wa maraya kamar wato mahaifi wanda yake wato mai jin حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن عبدا عبد الرحمن ابن عبدا صحابي اما lokacin da wato yana cikin masu ƙananan shekaru yana cikin masu ƙananan shekaru sannan ana cewa wato babban makasafi ne na alƙur'ani sai sannan masani ne da mata wato rabon gado dan lokacin da yadda a baya na kaji gwamna ko alƙali a Afirka. Na. Bada Dawud, Dawud, wato wanda Dawud shi ne annabi Dawud a yau salam, wa a nabi na salatu wa salam. Annabi Dawud yana cewa ku za annabi Dawud ana shi ne wanda ake cewa zaki murya dan yana karatu yana karatu a saura zabura kai shi ne da ta muka ko yau to yana cewa sun kai to ka suke suna saura saboda zai yi murya da Allah ya rabu Nabi Dawud alaihi salam shi ta ya ta je kwatanta abu muka rashi da kalu ko ni ka dijmara min mazafi ali jaru hakika ba ka zaki murya irin nan annabi Dawud da iyalansa to yana da zaki murya da zaki to yake cewa kullum da yake min kal'adi wa rahim shi ne yake bada wasiya yana cewa ku zamewa maraya kamar mahaifin da zai wato wato mai jin kai ka san mahaifi yana san a kuma yana wato jin kan da sun bai da lafiya ka ga yadam to ka zama kamar mahaifin sa wa alam an daka kamata ta zama kazalika ta hakuri ka sani cewa kamar kai kamar yadda ka shuka haka za ka ci ba in ba ka kula da ya ɗan wani ba ba za ka kula da haka ba kamar shi ne wannan kalmar alau da wuce mun ba wuce ya hazo ki cewa ko mai ka shuka wannan kalmar alau da wuce ya ba kar magana amma kar magana shi na da ma ba hal bakal ba da gida kai mamaki a cikin lafiyar ma haka ko ba mamaki ke ko ga shi na rubuta wannan karatu rubutu a kara to sai aka ce kai mamaki ka dauki bayan bayan wata abu ne Allah ya kiya ke ku ka dauki bayan wata hadan duk wanda ya taba zama da shi da ya je mana da yana da yawa idan an zama ne da su kuma ne muke ji da wannan cewa mutum yana da wadata wani ce da ba ka da kuɗi yanzu dai Allah ya tafi rayuwarka ya fito amma mutum ya zo ya zuba to ana shiga wani ne Allah ya kiyaye shi za ka kiyaye ku da su Allah ta mana sira da shi ba da yawa za ka ji in kana karami iyayen ka suna fara wannan kalma sai bayan ka hankali da za ka gani kai kai sai wannan kalma sai Allah ya mana sira da shi wato har Allah ya kafa rayuwarka ba ga wannan kalma ko bai ka kuma Allah ya bada to sai shi cewa a wa akwai zalika ba kan kun gani ka an bauri abin da ya ba haka yawa ba ko ya ba haka muni a dalalatu ba da tura shine mutum ya bata bayan da yana kan shi da misali a ce ba kawai misali kalau yake yana biyayya ga Allah yana komai kawai sai kaga daga baya ya koma za ki yana komai ai ka ga wato an an ba da wani bayan na baya za ki yanzu sai koma eh to da ka ji da abdala da ba da ba da ba da huda ya yi ne ya fada Allah ya kiyaye wa idza wa'ada sahibaka idan kai wa abokinka alƙawari ba an jirgin da ku ba wa hako ka cika wani abin da kai ma hako wa illa da ma'an idan ko kai hakan ba yiwuwar na bai na kawo kai da ko adawa za ka haifar da za ka kanar da wato gaba da kanar da rage mun cika wannan alƙawari yu'anas ko yu'anas وتعوذ بالله من ذلك wato ka nemi wato sani a gurin Allah madaukakin sarki daga abokin da in zikir da an gane ko in zikir da idan aka ambace ka shi ne in zikir da ko in da kanka da gobe abu idan ka ambata masa wani al'amari mafarki ko kuma wani abu da ya shafe ka na wato aure na kai ko tura ko jini ko na idan ka fa da wata na bi ne ka wani ke baka ma kai to kare ku kai jini wannan abu shi da zaka ba ka baka akwai hadisi ko ya mata yin yadda da yana nan a wato Allahumma ya a'udhu bika min khalilil batil aina hu ya ya wa qalbuhu yar'ani irha hatta kan tafar'a ko da bai shi ka dauke shi a matsayin wato addu'a zaka dace إرعى حسنة تبنها وإرعى سيئة عذابها يا أبني إنسان وسني أمريكا لك أبوك ما يجي عيناه كان يعني يا أبني إرعى فسوها وقد أولي العالي يوجد مثل أشي وخير إرعى حسنة تبنها إذا ما يجي عليه يجي قولي سنيا القوى وإرعى سيئة إنا يجي قولي القوى عذابها حديث هذا وأنا أبوك لا يجي ذو ذاك to shi ne yake ka nemi ɗan da ne ko yana abokan to irin wata wata lafiyar tsafi in na karta lafiyarka idan jikin ka idan aka tunatar da kai ko kuma da kanka in ka tunatar da shi da wani amai ba zai taimaka ba ba wani na fita idan ka manta lafiyar kuruka lafiyar zakiru lafiyar zakiru ba zai tunatar da kai ba wata ba hoki ba ne in dai wato za ka manta wani abu ya fitina ba wannan ba abu shi bane eh dole yana da a cikin wajen da daban akwai wato wata magana حدثنا موسى عن الدين الزي والإسلام حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيب وانا حمزة بن نجيب سنة في عبدالله لما أبو عاتم يأتي وأتينا cikin zuwa a bawa kai ne wa malamai ma banda abu ya wuce yake wato duka ne ba da yanzu yawa sun ce wa sahihi kuma dan da dariya yana da aƙida da dariya kuma ba motaci ne an ba da ku ba motaci ne da yake za ni kuma an ja muku bayani a ta'awiyya da kuka yi an gaya muku matsalar wato kadariya yan kadariya su ne masu cewa Allah bai san abu zai faru sai dai ba dan mutadila kuma idan kai sabo daya eh dole suna da zafi sosai da sosai ai idan ai da zafi dole sai Allah ya saka abu ko ka tuwa akiya ce wannan da abu mutadila da kawani duk kuma da ma kawani sun kai su ne ke su kuma mutum ya ce ya sabo ke su ne shiga wuta ba fita saboda dalilin zuwa mu manya Allah wa rasuluhu wa ya da wuri da ku idan sirru na hali da biha shine dalilin Allah ya yi حدثنا موسى حدثنا عبد بن النبيل ابو عمر قال سميت الحسن يقول حسن البصري يلا قال كان عليك المسلمين حقيقه نايوا واتو عليك المسلمين لا دورا العهد لنا لنا وليه na zauna da musulmai zuwa ne shi ne yana rufin sabon annabi ali ya zo shi ya tana gwamnati domin kuma kuma da wani taba gaya ba kuma magana ba ya taba gaya da shi nono domin babu da baiwa ce a gidan kada wasu musala ba ne wata rana ta ake ta wata dawo ba yana kuka kawai ta jaye ta shi a kan zarrai yake ya zauna da safai da yawa wa ina rashin filin yudai wa bai ku ɗaya daga cikin safai yana waye ka ji ka ji ya ce bai ku ne sai ya ahali ya ahaliya ya ahaliya ya ku iya na gidana ya ku iya na gidana ya ku mutane na gidan nan ya ci ba ku ya ci ba ku ma'ana ku bibi ta maraya ku bibi ku bibi ta maraya ya ahliya ya ahliya ya ku mutan gidan nan ya ku mutan gidan nan miskina ku miskina ku bibi ta talaka ku akan yan gidan in kana da nan aiki ka bibi ta ya akan yan gidan ya ahliya ya ahliya jarakum jarakum ya ku mutan gidan nan ya ku mutan gidan nan ku bibi ta makwabtanku ku bibi ta makwabtanku وأسرع بثيابكم أي وأسرع بثيابكم لا لا يدونه domin ana gaggautowa da zaɓaɓɓun ku abin nufi wato zaɓaɓɓun yana gaggautowa wajen ɗaukar wanda suka kowa da ne a cikin abin da ya nufi mutanen jirgi sun ba mutuwa da wuri shi ne wa kujiri a bikiyari ku ana ɗauke zaɓaɓɓun ku an cin kulle yau su shardalu ko kuma kowace rana kasa kuke shi ne shardalu kuna komawa kasa wa minkum man yuradu ila al-bari al-umum shi ne shardalu na kuna ta komawa kasa ya salam ai tattaki ko da akhadda darajati wa adwaha kuna tantance da kada idan manyan gari suna tafiya yi da bai an saba ne da yadda lafiya kai da kuru da shanu sun man da ne lura kaga ai babu zamani da zai zuwa kai na an gaba da shanu daga kike na zafi da kike na jajaye ko ba haka ba to kike abin da zamu yake ne abin da hadisi ne ne wa tabidu yakun nadi yana cewa wa idza tida ra'aytahu fatikan yata'ammaku bi 30 alfa ila Allah ya hanyar su sai ke cewa wani ba shi da idan ku kaso ra'aita hu ba shi kan wato za ka gani shi dan wannan zamanin a matsayin ba shi alƙalisu an sa a shi ne ba shi wanda yake fita daga yi wa Allah biyayya ya ta'ammaku bi 30 alfan ila Allah ma da hukata da hunna abin da ya samu ku yana kutsawa bi salati da alfa cikin wato dubu talatin ila nar abin da yana iya cikin kare yana iya da mutum dubu talatin ya jefa cikin haya cikin abin da ya mutu abin da yake kai su zuwa ga wuta ma da ku domin ke gare shi ko irin wannan da zai halaka mutane kusan mutum dubu talatin me ke gare shi da zai haka katala hunna Allah ya wajen ba a wato kalaka min Allah idan bai an hanci ya ce da rabansa a gurin Allah madaukakin sarki saboda wani dan lada na bi ba a ce a kuya da shi ba shine an ce wa in shi da ra'ayta hu mubayyan muridan fi sabilil fi sabilil shaytan in ko ka so ka ce ga mutum a wannan lokacin yana tunar tawwa yana nufin wato a ya dora mutane akan hanya ta shaytan لا واحد له من نفسه باين وكذا وحدي ولا من الناس كما باين و واتو متعني كما باين سورارا وعد متعني وانا حديث ما يحيث حديث يحيث ذلك حدثنا ابو جعلان حدثنا سلام بن ابي مهيع انا اسمع بن ابي عبيد بن عبيد انا قلت لابن السيرين محمد ابن السيرين وكما لم تفكر فمكنه shine ibn sirin yana da miza shi ma kamar yadda malamin suke faɗa eh yana da miza kwarai da gaske maulani na anas ibn malik eh maulani na sai na anas ibn malik aka yi zuwa suka da kwarai da gaske yana da ilimi mai yawa kuma ya san fassara mafarki sannan ake cewa ya yi sadaka a rayuwarsa da kusan wato kusan kirare miliyan ɗaya dubu da dubu ke ya fi shekara ta ɗari a ɗan saba'in da bakwai bayan hijira shi ma mai da sirri to shi ne yake cewa in diyan ji mutuna da maraya kana da yake to islami ne ma na rubutu biwa da shi abin da za ka yi je kai mata abin da za ka yi wa ƴaƴanka na ciki da abin da ganin za ka yi kanka na ciki na kyautatawa shi ma ka ba haka kuma madrin kiri ne ba yanzu yi ko ma ka zai buwa da kada ke kiri ne da kake dukar kanka ko ga wasu na cewa ba a duka maraya ana dukar da irin da ya rufe kyautawa sai dai a wata irin duka dukan hutawa ko na lantarkarwa na lantarkarwa kun san da yawa da iyaye dukan da suke yi ne dukan hutawa ko malamai a makaranta shi ko na da biya ne mutum ne zai gyara to amma da yawa musamman ba ta yanzu in yaro ne mutum ne suna yin duba ne na huta wuce to da haka ana yi za mu da kogo da cikin zuwa kwamfuran bankin za su ga cewa wannan mata wanda suka kawo ba ta da ba ta da ba ta da tushe domin za mu biya hadisi na karo mutum na lafiya ba ta ba yi wa amma ana ganin marayan jiyar na duka masai yaro ya ne shi da hukunci ya da kai ya da shi da kofi yaushe kuma wato a wannan lokaci a ina kuma yaushe kuma gudanar shi kawai za ka kalla babu kwatar da maraki guda ta tabbatar ala walaiha babu da yake akan magana akan falalar mace da sai hakuri ko tabbatar da ko idan ka ba da lokacin ya zama da yana kuma ka zama mai yi yana yawan bayar da ta kuma kuma kuma da ya yi kuma na kawo mai yi su na yarawa ba su kuma na ina da mara mara shi ya rage yake yawan shi kuma da ina da mara shi ya rage yawan shi kuma da na da mara kuma ya rage ai ba ko da shi ba shi ba saboda tadriji ne shi tadriji ko shi ne dan koyi wala kamar kwanki a gani shi ne tadriji ne amma idan ya biyo to ta kai za ka ana wallahi abubuwan da ya da ne na ibnu eh eh ai ka san yawa wannan tafiya ta kai yawa mafi yawanci mutum shi a tsarafin lokacin da ke fita sai na alaƙar kowa ba na zaki ka abuwa ka gudu ka fahimta da kyau ku ka sa akwai shi'a da shi'a za ka bai wasu malama ana dangana su kamar imam sana'ani da shugun musala a yi da yake sai na da zaka ji da alayhi salam shi a kurin su sai na da gobe yake da sai da abuwa ka gudu ka fahimta da kyau ai da ba kamar yadda muka faɗa a baya cewa ijma'i ne ma ijma'i ne cewa da Allah ya rawa ya rawa ai da ke sabani ce wajen da yin da Allah ya rawa abin da ke ku to su za ka ga sai ta wuka yana da falala ɗari na da ɗari a gudu ba kuma ta zage su ɗan zai iya ne ɗan iya ake iya wanda ya zuwa mutu duk shi aka kake shi yanzu a Najeriya ko da ta gaba ɗaya ta ina a Najeriya. Rafi ta ke nan masu zagin safai. Duka su ba su da kyau. Wajen ‘yan zaidiya zuwa da matsala ba su da matsala ko da matsala suna. Tun a da. Kawai wannan sabanin ake da shi. To yanzu babu. Kan ma wani yanzu ce ma zaidiya ne. Babu. Masu zagin mu'awi kuma yi bayan zagin mu'awi. ‘Yan zaidiya ba sa zagin mu'awi. a wanda suke gare kawai dai wajen bana layin su kawo da gidan mutane kamar ba su da yi da littafi wannan ne kawai abba da zara ka tun ya ba da yi mu auya ko ya ba da hotuna ai dan layin da ta yi na su ne dole da bu Muhammad bin Al-Hadi ya ce cewa wato ba wannan ba ka da gidan da ya da ya ce amma bai da ba to sai tabbaya ta ne tambaye shi aka masa cewa tsakanin sai ka ji abubakar waye ka bai shi abubakar ba wanda shi ba tsakanin sai ka ji da sai na abubakar waye ka bai shi abubakar daga shi sai waye ke huduma daga shi sai waje sai na mahaifi da iska ce rahabna mun wasa da bebe shi na daga musu rafi rafi za ba su kore wani zan ba a gani dudure na shari'a ba iyo da ba a gani saboda haka wancan zai iya da mutum da ya kuɗi babu kuyo su kuma ba su da magana domin su ana kuɗi da suke karatu da kowa tsara ne kowa tsara ne yadda za ka maka mutum na sahabi in ya zo yana za bayanin ma'auri ba za ka sha ba amma na bu ne su sun yana da ma'auri ne to shi ne yawa abu da ake ba ya ka san ya ji da mafi gabuwar ma'auri sun ce za a kwamar da yawan ma'auri ya kwamar eh wani lara يرجع عبد الله أكدي يرجع عبد الله بن عبد الله eh yawa malamai suna da wato ruwaya da kai ana cewa saboda gababan da wata alkai ko wani irin alkai sai ka ci ne ba sai aka ce babar da mu idan aka ce a bayar sadaka ne sai na muku ziyara da kowa ba da ta ce magana kan falalan azumin lijirin duran lijirin da ba wani zai gani ita ba ai magana kan kula da barayi da muka yi to da an tashi da zai je da yi barayi shi da ta je ce in aka lura a jira ko wannan guda ta ba kowace zai ga zuwa da zuwa ya ga ma abu bakar sai alkunya ita eh alkunya sunan ta abdullahi bin umar eh umar ma ko da ibn abi wa hawa bin umar eh la ilaha illallah Allah ya rahmata اللهم اعنا برحمتك وعافنا وارزقنا واجعلنا غير محمود وصلى الله على رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين